إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haduwarmu a markaz ahalin suna jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna talata ɗaya ga watan Rabiul Awwal hijira shekara 441 wanda ya dace da 29 ga watan goma shekara 2019 yau insha Allah za mu yi darasi na 11 a cikin littafin na bulugul maram darasi na 11 za mu insha Allah muna cikin bayani na wankan janaba da hukuncin janaba babu da gusul hukumin junub yana magana ta janaba ko wankan janaba wankan da hukuncin ita janaba kanta za mu tashi hadisin na istar sumama bin usal ya fara da cewa wa ana bi hurada ta radiyallahu an fi kistata sumamata bin usad inda ma aslam wa amarahu nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqtati rawahu abdul razzaq wa aslu muttafaqun alaihi wannan ruwa ta abu huraira radiyallahu anhu yana ba da labarin cewa akan cikin kissar sumamata bin usad kurin hicca lokacin da ya musulunta manzala mai umarnin ya wanka ba tare ba da ya bayanin waye su mama mai wannan kisa kuma gaskiya cikin kisa su mama akwai darasi na kyakkyawan mu'amala da maganar aiki ga addini na kowa ne shi sa kenan za mu karanta nassin na su mama a lafazi duk da ruwayar imam al-bukhari ya roto haka imam muslim ya roto kuma za mu karanta lafazin na imam muslim saboda fa'idar da take cikin wannan hadisi cikin kenan ruwaya bukhari ya kata muslim ya kawo ta ma za mu karanta lafazin na muslim abinda ya waka masu mama asali sarki ne na yamama ƙasa ce ta larabawa masu dukiya masu arziki kuma wannan sarki yana da adawa kware da musulunci sai Allah subhanahu wataala ya ba musulmi ba zuwa suke wasu kai mahari kurin cikin dai kewayawa da ake Allah masa karo da shi ba tare ba da rundunar ta yaki za shi aikin umara ta jahiliya da suke yi sai suka ci kafin suka kamo shi suka kamo babbar ganima a hannu suka zo da shi madina manzan sassan yasa aka karme shi a jikin gimshiki daga cikin gimshikin masallacin madina ga shi nan a karme su mama ne sarkin ya mama ga shi nan a hannu kuma a karme kwarai ba karamar ganima ba ce to abin da yake kisar kamar da musulmi roto فخرج عليه رسول فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة kuma yanzu to mana me tare da kai da kai a hannu yanzu me yake tare da kai ke me magana ka su mama sai faƙar indi ya muhammad khair ya muhammad ni ina tare da alkhairi in taqatul taqatul zadamin wa in tun'im tun'im ala shakir wa in kunta turidu almal fasal tu'ta min ma shi'ta yace ni dai ina tare da alkhairi yace ni kuma yace idan ka kashe ni ka san ka kashe mutum mai ji mana ka san ka kashe babban mutum ana kenan ne zadamin kenan mutumin da iya da yan neman fansa kuma ka san ka kashe babban mutum in ka kashe ni wa in tun'im tun'im ala shakir in kuma kaman wata ni'ima kaman wata kaman wani kyautatawa ka san kawa mutumin kwarai kyautatawa da godiya wa in kunta turidul mal fasal tuqa ma shi in kuma kudi kake so komai ka kudi a baka da abu da kake yanka a baka kenan ta rage gare ka sai wa zan ku ko ka kashe ni ka san ka kashe babban mutum ko kaman afuwa kaman ran gobe ka san ka mutum mai godiya ran gobe ko ka nemi duke da kake so a yanka a yanka a baka shi ke bakin mana shi yanzu mun zara kan ya bar shi yace fataratuhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kan ma zakar sai kuma jibi kwana daya kenan annabi dawo yace ma inda kai su mama kana mu ya ce kamar ko ya canza ra'ayi ya tambaye shi ne ya su mama me ka tare da kai su mama yace ma kuntu da abinda na gaya ma shi ne ke ina nan in tu'im tu'im ala shakir وإن تقتل تقتل زادمه وإن كنت تريد المال فسل تقطع منه ما شئت كما أنت نجي ما دفركم أن ككشي يعني كاسا ككشي babban mutum mai neman mai yan neman fansa in ka mun ni'ima ka san kawo mai godiya ni'ima an kuma kana son kudi ka yanki abin ka yanka abin da kisa baka nan ma dai fa taraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kana min dad kuma annabi gobe ya dage dawowa iya nan a wajen shi ya ce ma zaɓin da ka yasu mama ne ke tare da ka yasu mama faƙali indi ma ku zaka ina da abin da kasar na gaya macen da yanzu ma ina kan shi ina nan kan abin da na gaya maka shi ne ce in takatulu takatulu zadamin in ka kashe ni ka san ka kashe mutum mai jini mana babban mutum wanda zai iya mana iya da neman fasa wayan kunta wayan tudin tudin ala shakir an kuma kaman kaman mana idan ka bar ni kan lokaci na lafazin canza in tudin tudin ala shakir an kaman ni'ima ina kaman afwa ka san kawa mutum mai godiya alheri kuma in taqatul taqatul zalama an kashe ni ka san ka kashe mutum mai jini wayan kunta turidul mal idan kana son kudi idan dukiya fasal tu aminu mashi ka tambaya a baka abin da kake so nan dai karshe su mama ganin a masallaci yake a darbe masana kan sai yana duk abin da ake kai da kawa iya gani kuma iya jin dukkan darasi da ake iya ji iya zanne iya gani ba da shi ba ke amma duk iya kallon yanayin abu kuma a wannan halin manzala inda ya so ranar kuma ya kai shi amma ya bar shi wani shi kullum muka ce kullum musulunci ba zub da jini bai da musulunci ko a kwashi dukiya a kwashi ganima a tura jina shirya mutane su a gaba kullum sannan musulunci ba shi nake bukata kai a tura jini kurin a kake mutane a inda ka musulunci ai daga kanan ba musulunci babban abu ana so a hudo mutane daga jahiliya daga kafirci zuwa ga musulunci shine babban wani musulunci sai musulunci tun da samu damar shiga a bashi dama yarda a wasu za ga ba matsala ba kudin ba ake so ko a tura jini kurin shi ke nan yanzu dai wannan zaɓin uku duka ya bada ƙarshe dai tumama ya fahimci addini kuma ya ce shi ma yanzu ya mai ƙauya shi ne ta ka samu maganin sai ta faɗa da rasulullah sallallahu a tiliku tumama ku saki tumama kenan da kaɗan da aka mashi kusurci shi fantalak ila na kan ƙaribin min masajin ya ta cikin wasu 'yan dabinai wata garka wata ke kusan masallaci ba ga tasar ya je ya yi wanka na musulunta sun madakhala masajin ya shigo masallaci wannan imam hafiz bin hajar yanwa me ya asalin kawo wannan hadisi a wannan wuri an kawo wannan hadisi a wannan babin a karantar da mu da wankan musulunta shi ne kuma magana kenan haka musulunta wanka aiki na wasu malamai su ce wajibi su musabin gaskiyar magana duk da nan masu cewa ba wajibi bane ba ai kunci aka yi kurin shi ta yi wanka ta akwai ruwaya tabbatatta wadda nan sallallahu alaihi wasallam ruwa da imam ahmad aka bin khuzaima ya roto ya ce idhabu yusawa ila nakal min talik ma'ana min nakal min min nakal bi fulan fumuruhu annaka tatin lafazi ya zo annaka takutai da kigar kawani ku umarje shi ya wanka shine hujja kira da umarni ya mishi haka akwai ruwa da imam ahmad ya rubuto ta akai albani ya tabbatar da ingancin ruwa wadda cewa akwai qais bin asim da ya musulunta manzo Allah mai ya mai umarni cewa ya je ya wanka kina wanka musulunta kullum wajibi ne take ce mutum ya musulunta kuma suna kawo kaman lalle a mazhabata imam malik da imam ahmad kurin ba wani dalili he canda kan aka sa suke ai iyawa ya janaba ne wannan janaba da ya iya cikin kafirci bai wanka ba shi za a ke wanka a kurin umarni ne kurin imamu shafi ne ke kawo na magana musu mai raddi kan wannan magana cewa nan sallallahu alaihi wasallam bai taba tambaye wani da ya musulunta wanda ce sai wanka kai janaba ko ka janaba ba kurin musulunci kurin ka kanza kurin shi magana mai kari kurin wanda ya musulunta a ce je ya wanka shine farko kinan dai nan al-muhim sumama ya je ya wanka ya dawo فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله yanzu kenan ya kalmar shahada wannan iya karantar da mu cewa kenan ana so da farko ya je wanka kuma ya zo a laƙanta mu ya kalmar shahada ya kalmar shahada shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ya shaida Muhammad bawan Allah ne manzo ne na Allah yanzu kenan ya kare ya shiga musulunci anan sai kita ya Muhammad wallahi wallahi ma kana ala al-ard wajhun abqat ilayhi wajhik faqad asbaha wajhuka abra wujuh kulli aliya yace ya Muhammad na rantsi da Allah sai ga gaskiya magana yace na rantsi da Allah kaf a saman kasa babu huskar da nake kamar huskar ka duk duniya na ƙarfin da kowa amma tafi an saba waje haɓu waje kullum a ilayya amma a yau an waye gari na san huskar ka da kowa a duniya ya canza ta yanzu na san ka da kowa a duniya mata gaskiya magana da haƙƙin ka da kowa a duniya amma yau an waye gari yau na waye gari na san ka da kowa a duniya canjin farko kenan ya ce wallahi ma kana min dinin abaga da ilai min dinik fa'asa ba a dinuk a haɓa dinu kullum ilai ya ce na rantsai da Allah dohe yalbar Allah na rantsai da Allah babu wani addini ma kana min dinin abaga da ilai min dinik babu wani addini kafa duniya da zaki kamar addininka da kenan amma fa'asa ba a dinuk a haɓa dinu kullum ilai amma an waye gari yau na san addini ga da kowane addini ya musulmi ya ce wallahi yanzu wata uku ce na rantsi da Allah ma kana min baladin abagada ya ne min baladin fa asaba ha baladuka a habbal bilad kulli ha ilai ya ce na rantsi da Allah ya mama babu wani gari a duniya da nirki kamar garinka nan a hili an san iyani da madina don maka canza shi madina ke ni madina ke ni ai maka canza shi aka mushi don yadda ƙi zai adab ya ji ba ya ce garin ka na kishi da ko'ina nan madina take ni ya ce amma a yau fa asa ba haɓar da haɓar bila da kulle a ilai amma yau an waye gari na san garin da ko'ina a duniya kaji ana abin guda uku to yanzu da gaya mai yawa kanu ya ce wa inna khailaka akhadatani akhadatani wa ana ubudul umara fa ma za tara to yanzu ta asali kenan mutanenka yan dawakanka sun suka kamo ni akhadatani kenan yan dawakai da ka aika sun suka kamo ni ni na hoto uridul umara na hoto don zuwa umara to gashi kuma yanzu abin da yawa kanu fa ma za tara yanzu me kai mana suke mun me kake zan yanzu kuma zai tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya abin me kamata in yi kuma yanzu zai musulunta zai iya ina iya karkashin annabi sallallahu alaihi wasallam iya karkashin abin da zikira manzo manzo Allah eh abin da hudi zai kai tsaye ya musulunta kuma na kauya sai abin da aka ce yanzu babu yanzu babu na shi da ga ra'ayi ga abin da ya hutu zai yi amma zai ya musulunta yanzu bai da ra'ayi na shi sai abin da manzo Allah bai kuma musulunci kenan baka da baka da naka wannan suka fanci addini tun farkon zamani ya su da zuba musulunta an kare ba magana nawa mai manzo Allah kuma zai mai kace eh fa ma za tara fa basharhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara an yatami zai bashi bushara ta musulunta samun shiga cikin layi da ya mai albicin bushara sai kuma yake ce mushi ya ce mai yanzu ka je ka yi umarar kenan ka ci gaba ka je ka yi umarar shi kenan su mama ya wuce ya ta yi umarar falon ma ƙadima makka ta ƙala lahu ƙa'il a sabau daga shigashin makka sun lura ya canza ba ya yi shiga kiran ta mutunce da daban ne sun gano ba kamar da bane ba wani ya gane shi tara su mama sabau ma'ana ka ratse an ce sabau kamar sabi mutumin da bar addinin uwa da kakanmu shi sam sabi mutumin da bar addinin uwa da kakanmu sabau su mama halan ka ratse ana ka bar uwa da addinin uwa da kakanmu faƙa da la walakin aslamtu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tunni ba ratse ba amma na musulunta tare da manzon sallallahu alaihi wasallam na musulunta yanzu na musulunta tare da manzon sallallahu alaihi wasallam yanzu ni musulmi ne ni ma amana ba sa ban baranya ba ina nan kan hanya musulunta ce ne yace la wallahi yace zan ga mu wani abu daya yace na rantsi da Allah daga yau dan can fitarwa ya tambaya ya tambaya su lazimi zan yi aka ce a kaje kai abin da kayya yanzu su mama ya ga abin da zai ya ce daga yau na rantse da Allah la ta'atiku min al-imamati habbat hinta hatta ya'zana fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace daga yau kwaya daya daga yamama ba za ta shigo makka ba sai manzo Allah ya shigo shigo makka man ka ce na je na je yari ya karanta da ba ka da kwari ya ga ko dawa da kwaki da doya sun tsaya ko su maka ne da can suka dogara ƙwaraitawa sun dogara da samun abinci daga yamama gari ne an fice kuma abin noma ya ce daga yau tsaba ɗaya ba ta shigo maka ba himar zanar ta shigo shi kenan kusan da kai wadanda mu kuma da rantsuwa da Allah su kuma zala shi ne abokin a lokacin mazalaki abokin adawa su lokacin ba ci maka ba suna ji da kai da makin da musulunci zuga abin da ya wala kenan kuma haka aka yi ɗan wani menene kwallon da musulunta yake canza mutum ana musulunta kuma komai don da ɗarar wani man isa da kaza da kaza ya ka aije ya kuma mai musulunci ya ce shi ne islam mai kauya kwarar Allah ce muke mu to yanzu nan ya kawo wannan kisa abin ibn hajar a wannan wuri ya kawo mana kiran maganar idan aka musulunta ana wanka shi sa ya ce da wani gama kushin malamin a wannan wurin kurin zai kawo maka asalin wata magana ba dan bawai cewa in kuma ci abin a kurin zai kawo hadisi ya sako matsala kaza a hadisi kaza dan su iya ce hadisiya su iya ce ta hadisi yanzu kun ya ce maka hadisin abu ga abu huraira cikin kistar sunan bin usal inda ma aslam lokacin da ya musulunta wa amaru nabi sallallahu alaihi wasallam an yaktasil kuran sakina a wani musulunta da ya su mama annabi ya mai umarni ya je wanka shi ne kurin magana an yi umarnin yin wanka kenan wanka haka musulunta wajibi shi kenan sai wacce wannan ruwa ya ce tabbata da an ce za a tabbatar ban alai bukhari ya kai musu da karan kariya wa ana abi sayyidin khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala غسل يوم الجمعة واجب على كل مهتدم ya ce in ji abu da kudin radiyallahu anhu ke cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ghusl yawm al-jum'ah wajibun ala kulli muhtadir wanka na ranar juma'a wajibi ne akan dukkan baligi nan kina so ka maka maganar wankan juma'a wajibi ne kan dukkan wanda ya balaga kenan sai wanda yake baligi ne shine wanka ya zama yanzu take wajibi a kan shi kuma wajibi ne yin wannan wanka duk da za mu ga masu ganin wajibcin wadiri ne kuma masu ta mustahabi ne yanzu ne nan wannan ruwaya wadda akharata wa sab'a kenan imam ahmad imam al-bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasai bin majah sun karu waya wankan juma wajibi ne kan dukkan bali wa an samurta bin jundub radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda yawm al-jum'ati fa biha wa ni'mat wa ni'mat wa man ightasala falughsul afdal rawu khamsa wa sanu tirmidhi wannan shine madogararsu ce cewa samar bijin ke ban labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawadda yawmul juma'a wanda ya arwalla a ranar juma'a fa biha wa ni'mat ya yi ruku da sunna ko da rukusa kuma rukusa shi mana ta yi sunna da ya bi ta yi kenan ya yi juma'a ta yi kuma ne ka tasar falugusul afadar wanda ya wanka yin wanka shi ya yi wani shi ne sababin saɓanin malamai magabata kan maganar wankan juma'a wajibi ne mustahabi ne daga nan ne yi magana wanda wasu da dama kuma jamhur suna kan suna ce ta wajiba ko mustahabi masu ganin dai gaskiya zahirin magana wannan ruwa mai inganci ta sama da wata ruwa cikin sarar bukari ka musulmi ya kawo ta cewa man ja ilijuma ta yi mana juma fa daga tattin annabi da umarni annabi ya yi wanka to yanzu wannan wanka shi da ake saɓani wajibi wajibi ba shi dai gaskiyar magana kubuta daga shiga laihi kuma zai cutar da kai koren kai wanka na juma'a manganin suna da yawan gaske da magana wajibci illa kenan yakan yi mutum ya zo masallaci wani uzuri ya gito miji aka samu haka nan wanda an kace sai ka wanka to zaka makara kaga irin wannan halin yake dogara da wancan bangare kamar da Umar bin Khattab Umar bin Khattab ina ga Usman ne Usman ne yazo fil juma'a Umar ya hudu ba Usman ya makara yazo karshen lokaci Usman kuma sai yanzu sai yanzu ka zo yace wani uzuri ya same ni wanka ma ban yi ba kuma a rola nai ce kuma a rola saman kuma a rola kadai kina kai yamin aibar da ke bishin zuwa da wuri kuma a rola kai ba wanka ma babu amma bai ce bai huda ki wannan yake kwatanta kenan yin wanka kwarai yayi muhimmanci yayi amma wani abu zai gitowa mutum kenan ba a ce idan maka an gaba misali ka ce ai tunda wajibi ne yana wanka ma haka ba babu juma'a kaga nan wata kowa ce wata rukuta ce na bangare ne na rango mai ga mutumin da ya makara ya shiga wani hali wanda wankan ba zai zama kenan sai ka doka da wajen rango man sai ka zo ka yi alwala ka zo ka samu ta da juma ka kana da madogara kowanne kun ba wata matsala kan abu na wata an gane magana amma ba su zan komi kurin a yi wanka a zo masallaci sai wa ana ali radiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وصححه ومحسن ابن حبان wannan wata sai da Ali abin da ke bar labari a cikinta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuqri'una alquran ma lam yakun junuban annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu alqur'ani iya karanta mana alkur'ani matuka ba janaba ba gare shi ne kenan kenan da janaba bai karanta ba wannan ruwaya ita ce jigon masu ganin ba a karatun ƙur'ani da janaba da dama cikin malamai kan wannan ne hujjar za mu ce jamhur ma kan haka suke illa ɓangaren ruwa kamar muka bayani a baya irin wannan ruwayoyi duka ba su gano mas'alar cewa suna da abin magana abin suka a malaman hadisi suna raunana ruwayar wadda ta kawo wannan magana ta kamar su imam albani su imam nawawi sun kawo dalilai haka su imam sana'ani su ibn hazam kan rishin madogara kan rishin tabbatar da wannan ruwaya wadda ta kawo wannan sharadi kuma nan kan shi ba bane ba na eh annabi sallallahu alaihi yayi magana cewa ina kyama ina kin akwai abin da rishin yi bai kwatanta yin haramci ne rishin yin abu ba shi ta abin da haramun da wani ba tunda na ba magana haramci to ala kullu halin da wannan ruwaya tana da rauni kuma albani ya rauna ruwaya na haka ina ga hatta imam an-nawawi da dama cikin malamai sun yi magana kwarai akan hadisin haka ta imam amr ibn hanbal ya tauka abdullahi ibn salama wanda dai akwai magana akan shi gaskiya magana hadisin iya da rauni ire-iren wannan shi yasa masu ganin cewa kuma kanta ruwaya ta ibn abbas cikin sahih bukhari da babu da mana bukhari na magana wani masala ya kawo mun dogara hadisin aisha kai da ibn abbas na magana babu laifi ga mai jana kan ta qur'ani ko mai haila ko mai haila ba ba ta kan ta qur'ani kenan kan wannan madogara ta imam bukhari fiqh imam bukhari kenan karatu me yasa imam bukhari ya dogara kan haka nan ganin wacce ruwaya hadisi mawqufi kuma ruwaya Aisha ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ambata Allah ala kulli hayani wannan ta sa Imam Bukhari ya babi ya hujja kai madogara kan cewa babu wajibi ko hana karanta Qur'ani ga mai haila ko mai janaba in ya kama akai ila wannan kullu ana magana babu dahi amma misali kai mai janaba ne zaka iya wankan kai ka karanta shi yayi barbata bani kai amma ai mutum da hali janaba kuma ba da mu kace san baya ba gaskiyar magana kuma shi mai janaba bai da matsala saboda yana iya tayon maye amma mai haila ma kaga mai haila ba tayon ma ita mai haila ba tayon ma ta yi ba tayon aiki amma mai janaba yana iya yin tayon ma ya sallah ta sallah zai ba karin murani ba mai janaba ta yi tayon ma sallah amma mai haila ba ta tayon ma kurin ba a yi ne zai ba da ba a yi kurin ya tsaki kurin sun ga ta tayon ma magana ana cewa magana ce a lokacin da misali a kare ake ga magana ba ta kare jina ma'ana jini ba a tayon ma da jana da haila to duk da haka an ba su damar hadisin aisha cewa an ta karanta ba ta yi lahi ba to dai wannan ruwayar shi kenan ya kawo ta akan maganar ana karatun ƙwarai da janaba cewa dai kenan magana ce wadda ba ta da kari hanawar gaba ɗaya illa karantawar da arwalla shi ya yi kowa sani karanta ƙwar'ani da Allah shi ya yi amma akwai ta matsala ko ta ruwayar ake kawo wannan karanta da arwalla lada kaza ba arwalla lada kaza wannan ruwa ba ta inganta ba ba ruwa ta kawo ta bambanta ba ruwa tabbatatta wata ka bambancin kira'a da aro da bar arwalla harafin da lada daban-daban duka ba abin da ka bambanci illa san kullun yin abu da arwalla shi yake a jumace kun amma ba magana bace ba ta yawan ladan kaza ne na arwalla in ba arwalla kaza ne babu abin da ya tabbata kan haka gaskiyar magana سي وعن أبي سعيد المخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتودى بينهما وضوءا رواه مسلم زاد الحاكم فإنه أنشط للعود أبو سعيد المخدري كبار لبارن شامل صلى الله عليه وسلم يأتي إذا أتى أحدكم أهله idan ɗayan ku ya je wajen iyalin mana shi mai da iyalan shi ta kwanta da matar shi sun ma'ara da an ya'ud sai ya so ya sake da komawa ga iyalan shi ya ce falatawar da bayanin mahudu'a ya yi arwala tsakanin jima'in biyu saduwar biyu ya yi arwala mai suna arwala hudu'a dai ba bayani arwala irin wanda ka sani wannan wata ta cikin ana arwala amma arwala ce wata ke mustahabbi ba wajiba ba kuma ba ta sallah arwala ce wadda ba ta sallah kuma sai dai tana ana kwanta a yi barci ba ta abinci da ta arwala mai janaba mai janaba iya arwala sabanin mai haila iya arwala in zai kwanta ko zai ci abinci zama abinci da zai zama kana kamshi Allah nan ne take nan yayi arwala tsakanin saduwar guda biyu a wannan ruwa lafazin musulmi ruwa musulmi ce imam hakim ya kawo wannan ruwaya da ya wannan bayani idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'ud falatawadda bainahuma wudu'a yace fa inna ashad al-aud ya ka bayani shi ba maki me kara wannan bayani wanda idan mutum ya je wajen iyalan shi sai so ya koma yayi arwalla tsakanin su arwalla yace fa inna ashad al-aud ya yi samun nishadi wajen koma da iyalan shi yin arwalla ya ba mutum nishadi kidan kara ya kara maka shi ne magana fa'idar kenan yin arwala bayan karu umarni ka sunna kuma akwai fa'ida ta yin arwala tsakanin saduwa guda sai wani arba'a an aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana wa huwa junub annu sallallahu alaihi wasallam iya barci iya da janaba min nagayar an yi masa ma'a ba tare ba da ya taɓa ruwa kusa akwai maganar arwalla ɗan za a kwanta to ne ya saukar maka maganar cewa a'a ya yi arwadiya arwadiya kwanci ba ma ku ta ruwa masan kenan kwanci da janaba babu ta ruwa ba dai arwala wannan an ji cin amina ta ja'iz an aka yi ba a cewa an yi laifi kan ja'iz ne adar jawaz to amma ƙashe ta wa ma'alulun hadisin yana da illa a wajen wasu malamai wasu na ci a'a ba shi da illar kuma hatta albani ya ce ruwa ce sahiya ta tabbata mana albani kuma malamai na ga hatta da ahmad shakir shi ma ya tabbatar da ruwa ce tabbata ta tabbata hadisin yana da hanya ko hanyoyi ba suka ba shi gindin zama cewa ya tabbata wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallama iya kwanci da janawa ba tare da taɓa ruwa ya tabbata kenan in ta kama kada kiwiya in kwanta ba ta kai laifi amma yin arwalai shi ya yi suka ko wasu haka nan yin arwalai shi ya yi amma har kwanta ba ta kai laifi kwanta iya wasan ya yawa ko ta kiwiya wa an aisha da radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qatasala min al-janaba يبدأ فيغسل يديه ثم يفرق بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضا ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاد على سائر سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه واللفت لمسلم abin da ke wannan ruwa ta aisha radiyallahu anha tana cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kan wannan su 'yan cikin gida ne abinda aka yi na gabansu za ka cewa nan sallallahu sallam iya da wannan kusuziya kan sauran annabawa sauran mutane rayuwar shi babu wata ɓoye wadda ba san ba babu labarinta duk rayuwar shi mata ana labarinta har ta kai ta cikin iyalai shi yanzu nan ta wankan janaba ce yadda yake za a gaya maka kuma zuwa wannan mutum ba labarin wanda aka wankan da ita ne aisha radiyallahu anha sun sun musalama su baka labarin ga yadda aka ga Allah kai dalla dalla ga maka karatun ha cikin gida a cikin madaki aisha take ba labarin cewa ga yadda ke wankan jaraba tace idza qatatala min aljanaba in zai wanka na janaba idan yana janaba tace yabda fa yaghsilu yadayhi sai hara wanke hannayen shi guda biyu yan gaya muku hannu guda biyu ake gamawa a wanki haka yake mahi yau haka yake yi don saɓanin masu ganin cewa arwala kuda ce idan aka gama hannu aka wanke yesu ɗaya ba ɗaya ba annabi yana gamawa tare ya wanke hannun guda biyu kuma haka yake arwala ta waje ba ta wankan janaba ba ita ma ta wankan janaban haka yake yinta zai gama hannun shi guda biyu ya cuda ya wanke hannu ta ce sun mai fuluk biyamini ala shimali kuma sai ɗauko ruwa da hannun shi na dama ala shimali sai zuba akan hannun shi na hagu don hannun hagu shi yake taɓa najasa shi ta ƙazamta na aikin kazanta ne shi ne in yi ɗauko ruwan da hannun dama sai ya zuba a na hagun ta ce fayar da silu farjan sai ya wanke farshin shi da hannun hagun kenan bayan zu ya wanke hannaye guda biyu ya ƙare ya wanke al'aura zamce farji ya ƙare ta ce sun mai tawadda kuma sai ya arwalla irin yanzu san arwalla ta yau da kullum zai arwalla cikakkar arwalla ya kare wanda yi bayanin arwalla ya gabata an gai inda kake arwalla ta sallah haka za ka yi arwalla kuma masu gani a cikin ibada da muka aikace sun zai ga siffar arwar da muka aikace insha Allah don akwai kina iya zuwa za a sa darasin na ibada aikace na ake arwallar kina ta ce bayan arwalla arwalla kina ya kare arwallar summa ya akhudhu ma sai ya ɗauko ruwa fa yudkhilu asabi'ahu fi usul sha'r kai da ruwa ya zuba kusa masu gashi ne sai ya jika nan nan zai jika gindin gashin da kyau ya sai asalin gashin ya jika gindin tushen gashin da kyau ya jika yadda ka iya da ruwa bai zubewa wanda in yi wannan ya jika jika kan da kyau ta ce sun mahafana ala ra'asihi talata hafanat kuma sai ya kwamfato ruwa da cikin hannun shi haka sai ya kamfato wa uku sai ya zuba kai kina ya wanke kai su uku in ya wanke kai su uku ta ce sun ma'afa da alasa irin jasadihi kurin sai ya kwarara ruwa a sauran jiki nan gaga ba tare ba an yi bayanin da yanku abun illa an san da ya san aiki da dama kurin kuma mai wala kan wanka ya san aiki da dama magwai da kurin sai ya kwarara ruwa a sauran jiki kuma a nan kaga ba maganar nasi bai kawo ba bangaren dama hagun hansa uku inda aka kawo ɗaya biyu uku a bangaren wuraren arwalla ne a wuraren arwalla ne wanke wuraren shi an kama ganin ka ya daya biyu zuwa uku amma wanke sauran jiki gaba daya kuma ruwa ake kwarawa a wanke ko'ina amma damar ka wanke haka ka wanke shi da ruwa ake kwarawa ba mu gane sai a kirga na ya daya na ya biyu na uku a ko duka ka kwara kai gaba daya yi ta ce haka ya yi bayan haka ta ce sun makasar rijilai kuma sai ya wanke kawahuwan shi guda biyu to nan za mu ga wanke kawahuwa wani lokaci an ce ya jinkirta su wani lokaci an ce ya sa cikin arwala shi yawa mai ka magana a can da ban da ake ce irin ta da wadda babu zumunci ba zai magana karo kenan wurin da kake wurin kasa take shiga jagab kawai ka taba shi kenan shi yasa sai wani lokaci sai jinkirta wanke kafa in yi arwala bai yanke kai kafa eh ya kare wani gaba ne wanke arhe wanke kafa a karshe shi ke wata ruwa ma eh ya suma tanaha wata ruwa ta umu ta umu an ce eh ya dan gusa ta ya cikin matan shi sai ya gusa daga wurin saboda wurin ya ji gafu in ya gusa sai wanke kafa shi ke nan sai ta je shi kenan kawa kana da dama ka wanke ta da warko kuma kana da dama ka wanke a karshe tunda musa abin da ka wanke karshe a da saboda yanayin wurin ne kinan yanzu dai kinan wannan wasi ne siffal wanka a wannan ruwaya ta aisha a wannan lafazin na musulun a kwata ruwaya cewa tana bayani akan cewa na arwalla da ya yi ba arwalla ya da ya sa ruwa da ruwan ya tabbatar da ruwan hatta an an kabatar kawai da ya ga kwarai a nukar tabara ya da wanke kan da kyau yawon gutuwa da kwan ya wanke ya zubo ruwa sau da shi dai a takaice haka wannan shine sufan wanka a aikace a ware wanke hannu guda biyu haka a zuba ruwa a wanke a daura a yi arwalla a doko ruwa a zuba aka a ɗan jika kuma a fara ruwa a sauran jiki gaba ɗaya kuma a wanke fahuwa an ba a wanke ba da farko wannan shine sai ta walahuma min hadith maimuna a wata ruwaya ta bukhari da muslim a hadisin maimuna sai ta ce sun ma'afara da alafar jihi wa gasalahu bi shimali sun matarar biya larada ta ce sai ya zuba ruwa a kan farfi shi ya wanke wa gasalahu bi shimali ya wanke farfi shi kenan gaban shi da hannun hagu ya wanke sun matarar biya larada sai ya buga ƙasa da hannun kenan nan kenan bayan ya wanke kazanta ce sai ya goge hannun a saman kasa sai ta nan ko goga saman siminti ko kan dutse ko ka sa ma sabili ka wanke hannunka ya taba kasan ta ba laifi bane eh al'arada na mana inda kan kasa da take wurin shi ya goga goga nan kira ga maka masalar goga hannu a saman wani wuri a wanke hannu kurin bayan an wanke kazanta shi ne kuma magana wa fi ruwaya wata ruwaya fa masaha biturab ya sha wa hannun shi na abun a kan ƙasa wafi a kadi a ƙashin wata ruwal ta ta ce sun a taitu bin mandir nan wata ce mai muna ce ta ce sai na zo mashi da mandir ta mace mun shora ko ta ko sarfeti abin da ake goge jiki bayan wanka sai na kame abun wanke abin wan- goge jiki wanda zai goge bayan ya kare arwalla ta ce a nan da na kawo mishi faraddahu sai ya maida kenan bai bukata ba fatarwa wani mai rudu bai bukace shi ba nan da yake nan ta ce waje ala yan fitar ma bai ji nan kenan ya iya goge jikin shi ko to bai amsa ba kenan mai da mata mun so kinta tarbetinta sai ke gogewa da hannun shi ke yake goge ruwan da hannun shi wannan cewa bai yi aiki da shi ba bai kore annabi iyayi da shi amma anan bai bukata ba don iya wani wani doka a dole aka yi wanka kan sa tarbeti a nan bukata ce bai yi ba a wannan wuri ta kenan wani sarbeti na sa na goge jiki bai bukata ba yanzu ne nan haka za mu ɗauka kenan ba bukatar sarbe bale na akwai sarbeti ko na ko tsumma na wankan janaba in sun zo wajen baya hannun ka bai kaiwa ya sa ajiya ba suna sawa suna wanke da shi a jana shi figi ne ba ɗora maka ba sa wani tsumma ya kasa ko ina ya kasa wai ruwa a bayan ka hannun ka bai kaiwa dama da san hannun ko kai baya dama wannan ce kullum da an adana alhusun idan aka zuba aka fara ruwa kun ya tsari dama asalin wajibcin wankan wannan zuba in dai ruwa ba ta wurin shi kenan hannun ka bai kawa kudin zuba ruwa ba ta wurin shi kenan in ruwa ba ta wurin gangara kayan gutsur kayan wanka an ce neman wani tsumma na wanka shi shi ki ne a cikin addini babu shi a cikin magabata kurin inda hannunka ya kai ka wanki inda bai kai ba kurin ka dangana ka zuba ruwa kurin wannan shine abinda kiran wanke wannan kiran wannan shi kiran wannan shine hadisi a takaice na maganar wankan janaba kuma insha Allah za mu gani a aikace yanda wankan yake a aikace insha Allah
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ‘Yan uwa musulmi a takaice za muku bayanin yadda ake wanka na ibada. Ganin abu ne a cikin sauƙi a aikace zai ba da damar ganewa ga wanda yake neman koyon sanin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke yin wanka na ibada idan ya kama shi muka ce wankan ibada wankan janaba wankan haida wankan nifasi da wankan juma'a wanka da na ibada gaba daya wannan su ne zamu aiki da wasu ruwayoyi wanda muka karanta ingantattu misali zamu dogara babban bayanin kan hadisin Aisha radiyallahu anha ruwa da Imam Bukhari ya rutu Muslim ya rutu zamu bayani aikace kuma in wanka ku damu ganin zamu yi wanka kanan sahabbai sukan tubewa su gwada bakin rabin su su yi wanka don su gwada mutane da ake wanka na ibada a takaice za mu yi bayanin wanka ƙarshen hadisi na aisha da bukari ya kawo musulmi ya roto za mu yi wanka a aikace ku gani don ku koya insha Allah a yi kyakkyawan lura da kyau insha Allah yan uwa yanzu za mu zo muka ce wanka na janaba wasu na ɗaukan ya ce wankan sahani ko a'a da sahani da daro da famfo duk wanka kuma abin da ake bukata kai wannan siffa da aka da manzo Allah ya wanka inda mi kai da daro kai da sahani kai da famfo kai in dai kai wannan siffa da manzo Allah zai yi ka samu wanka na janaba kuma wankan janaban ka yayi baka bukata komai ba shi illa ko yin sallah kuran kenan kuma ina fata kenan ake kawo lura za mu yi abun aikace ne inda kenan mutum za samu matsala ba ta wajen koyan abun kurin abun da ake bukata ne a yi karancin ruwa ko da famfon ne ko da sahanin ne ko da ana so a yi aiki da ruwa kaɗan kaɓata ruwa shine kuma sunna yanzu za mu fara yi misali da na da na misali da na daro don mu gani kenan da ake da sahanin duk da mutum muku siffar ɗaya ce kurin abin da ake nema kurin gare ka kai yadda aka ce kai wanka misali kai na farko idan ka zo idan baka ce niyya babu wata niyya daban wanda ake yi ta wankan ibada ko jama'a ko hala ko nifasi na aiwa za mu ce kurin abin da ake bukata niyya aikin zuciya ne bai bukata aikin lafazi kun za ka kudurta niyya na wankan jama'a za ka yi haila za ki jinin wanka na fasi na aihuwa ne na juma'a ne kurin idan kai niyya ba wani karatu daban kurin niyya za ka tsara ranka na wankan kaza shi kenan idan ka zo za a fara da alwala irin alwala ta sallah an ce a sunna ne ba a so a sa hannu kai tsaye cikin ruwa amma yin hakan sunna ne akwai masu ɗaukan cewa idan mai janaba sa hannu cikin ruwa ya ɓace ba haka bane ruwa bai ɓace da an sa hannu sai an hannun ka akwai abin da ya ɓata ruwan amma dan ka sa hannu amma sunna ce ana so ka yi ka sa hannunka ka karkata ka wanke hannunka haka su uku ka hannun su uku da kawai haka ka wanke hannun ka su uku a haka kenan ka wanke hannun ka su uku don ka haka sai ka ɗauko ruwa to ana so da farko a wanke dukkan kazamta al'aura daga nan cibiya zuwa gwiwa bayan ka wanke kazamta gaba da jikinka ka wanke daga cibiya zuwa gwiwa yadda ba sai ka sake dawowa ba duk cikin wankan da ba fara ne haka wanke zan zuwa nan illa ita mai haila a san kwarai har ta sabili ko nan ba sa ba dai bane ba a sa a wanke dukkan kazamta a wanke kazamtar kuma an wanke wurin da ba sai an dawo a cikin sauran wanka idan aka kare wanke yana al'aura gaba daya ka wanke cibiya zuwa gwiwa aka wanke sai a zo a yi alwala kamar za a yi sallah haka za a yi alwala yanzu sai da wannan la'awar da hannu biyu da hannu biyu ta taimaka a karɓar da ruwa haka ta kuma hannu ɗaya makawanki yawon amma ta hakan yayi ya yi haka ma na su a yi alwala haka kullum ake a rola gama ake ka a ce a bakin nan daga nan ake wankewa ya so a wanke wani hannun haka a rola kamar ta sallah da kwan a rola kamar ta sallah hannun haka haka shi kenan sai kawa ka ta kawa ke na kawa za a zan zan mutu kawa haka domin kusa uku duka aka inda aka yi ne kamar sama uku an ka kayan za an na kai abin cikin sallah domin abin da ya saura sai a ɗauko don a cika kai kaɓen na ruwa ana so aka a cika kai a cika kai haka ya cika amma mustabaru na yi amma ana so a haka aka cika kai haka sai a kwaso ruwa haka sai a zuba sai a wancan kai su uku haka a kwaso ruwa a wanke kai a kwaso a wanke kai haka su uku a haka wanke kai su uku kuma sai a kwaso ruwa kuma a farin da ke gaba daya an so bangaren dama to amma ba dole bane ba amma inda aka wanke a wanda bayan kuma ne kuma yake zan wanke farin jiki na kuma sai kokarin wanke nan inda ba wanke ba a da sai in wanke na haka kenan bangaren dama ka haka kuɗi na abin da haka tun daga wuya haka nan duka ana mata akular abin ke haka a abin ke haka shi nan babu shaɗin tsoko ko an su abin ke yi babu shaɗin yan tsoko haka tsoko za a zama nan sai abin bangaren sai abin ke nan haka shi ma kuma a sai haka tsoko haka abin ke nan zuwa nan shi ma haka dukkan su akwai da wanke kuɗa an haka wanke haka na kuɗina haka wanke yana na kun kun kawo wafin da kuɗina ka kawai wanke ko amma dai nan ba ya wanke ba da fuska ko ne a wanke nan ɓangaren dama ka ga haka wanka ya ƙare to wannan sufa da sani da famfo ne suka wadace in ka tsara da famfo misali ka zo da famfo zan gudu famfo haka kamar da nan ne a wala ne ta hannu da farko ina wanke hannu haka zai wanke da ruwa sai wanke duka nan a kawar da nan zuwa nan kuɗin na wanke duka wanke ƙazanta gaba ɗaya yadda ba hina kuma na sake ta ƙorin ba in wanke ƙazanta kuma wankan jarba ne na wanke da nan zuwa nan kuɗin na wanke ina ƙare wanke wani wuraren yanzu kuma sai ni a wala kamar ta sallah irin da ya da kan ɗaya da gari da kuma masu shi mara shi ɓannan ruwa ka ta haka Yusuf, abin da aulat, abin da aulat ake jiran aulat sallah. to ba ka sai ka ina iya tsawa ka musu ɗawa su fara na wanda kawo haka yanzu na ɗauka ko kuma yanzu ko da kuɗi ba kuɗi in wuce kai na haka in wuce kai su uku kun shi ke na yanzu ba kuɗi kawai na kuɗin kuɗi kuɗi irin wanki ɓangaren ko ina wanki nan ko ina wanki nan gaba ɗaya gaba da baya nan ma haka in wanki nan ko ina haka ɓangaren dama in wanki haka ko ina wanki ɓangaren dama ko ina wanki kaga nan na wanki ko ina ko ina wanka ya ƙare illa akwai matsala wadda mutane suke gata ita ya suke hannu na bai kai wani akwai masu mutuwar ko zarbetar wani wanki hannu na shi shigi ne inda hannun ka yake kaiwa ka wanki inda bai kaiwa ko ka zuba ruwa in ka zuba ruwa ya je gudu shi na ba sai ka sa hannun ka ba babu dole wannan shine siffa ta wanka da wani janaba ko haila ko nifasi duk ɗaya ne illa akwai masa'alar ana so akwai saɓanin malamai kan since kai na mai wankan haila ko biki ba ma gaskiyar magana a since shi amma ba a ce da mutum cewa cikin mata wanka ko wanka da yi kamar gwada amma abin da yi da wani zaɓen gaskiya a sun ce kan shi ya yi lahiya to wannan in aka yi wannan siffa shi kenan wanka na janaba ya ƙare sai sallah bayan shi ba sabuwar arwala kaga yanzu wannan mun yi da wannan to da tsari masu tsimi kan ɓata lokaci kuma abin da ake nema gare ka wannan niyya an kai shi kai illa na biyu akwai ruwaya ta ummu salama hadisin da imam muslim ya rubuto haka abu dawud tirmizi da sa'id ibn majah sun gara ruwa da ummu salama wannan manzala yana karantar da ita wanka ya ce ya ishe ki kurin ba wahala kullum ki zuba ruwa a kan ki kurin ki wanke kanki sau uku saura kurin ki kwara ruwa dukkan jikin ki kake da wannan sufar sun shi mun kace mata sufa ta da hadika na gogawa a stress ka kare da wuri da ka zo kurin ne ka wanke dukkan al'aura ka kare kurin ka bude ruwa bayan ka yi dukkan abu kurin an ka buɗe kuma kuma da yanka na ga haka to a nufin babu kurin kurin kada ku ɗauko kurin ka wanke dukkan ka ƙari an ka zuba kun kwanci ka fito haka ce mata yanzu kai ka uku an ka kwanci kai ka uku yake kurin sai ka fara ruwa kurin kurin ka wani kurin kurin a fara ko ina kurin a wanke za a dama na ko ina kurin ko ina kurin ruwa ta idan ka ko ina ruwa ta ko ina aka wanke ko ina haka ko ina ko ina haka ruwa ko ina ruwa ta aka wanke to wai musulma ta dafa duka ko ina an kai ta inda da niyyar wanka na janaba kuma wanka yayi ko janaba ce ko na haila ne ko nifasi ne wanka yayi dan wani shine a takaice sufur wanka na janaba ko haila ko nifasi ko na juma duk wanda haka kuna ga bambanci kuna niyya ce kai babu wani abu bayan niyya in kai wani sufa kun ka kare wankan janaba yayi ko sai sallah babu ma sabo a wannan mata mu an gane a takaice da ke wani shine sirfa wanka na ibada aikace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
sai wa an ummu salmata radiyallahu ta'ala anha qalat qultu ya rasulullah inni mar'atun ashaddu sha'ra ra'si afa anquduhu li ghusl al janaba wa fi riwaya wal haida qal la إنما يكفيك أن تأتي على رأسك ثلاث حكايات نعم أبن لك أن رواية أم سلمة رضي الله عنها تتي نتي يا من زن الله صلى الله عليه وسلم إني مرأة أشد شعر رأسي تتي نيمة تتي wanda kwarai ina matse kitsan kaina ke suna masu kitso ta matse kan da kyau wajen kwarin kitso kitsan iya kama kai da kyau iya ana kai ana matse gashin tambayata afa an kuduhu da kusurda janaba zan silce kaina saboda wankan janaba a wata ruwaya sai sa afa an kuduhu da kusurda janaba ta wala haida zan silce kaina don wankan janaba da wankan haida alala ya ce a innama ya kafi ki an tafiya ala ra'asaka talata fasiyat kurin ya isa miki ki kwara ruwa a kanki kwarawa zuba ruwa su uku a kanki can da yake kawa sun matafidina alaikir ma fatatahirin shine hujjar da aka ce wanka da waduka wanka express na gaugawa kurin in ka wanke kanka bayan da sa wanke a sauran da ka zo wankan sunan wanka kurin in dai in kurin wanke kullum ba ce niyya niyya ba ta bukatar karatu kurin niyya aikin zuciya ne wankan janaba za ka yi shi ya kulta a ranka za ka fara wankan haila za ki ta kulta a ranki wanka na haila na kare jini wankan nifasi ne na aiwa na biki ta kulta a ranki wankan aiwa za a yi ko wankan juma'a ne kurin sai a fara wani shine niyya in da ka da niyya aka zo aka zuba aka zuba ruwa aka wanke kai da kyau uku aka zuba ruwa ko ina gama jiki tun daga kasa tun daga ko ina kasa tun daga kai har kasa ko ina ruwa gama wankan janaba yayi dan wannan ta cikin mai risala ya wani magana bayan ka sufa wanka wannan muka bayani dalla dalla yace idan za ka dauko kun ka kwara akan ka gaba daya da ni wankan wankan janaba ko ina ruwa gama wankan janaba yayi wankan har duka wankan sai amma wancan dalla dalla shi yayi amma aka wannan wanka ya yi babu da kos kuma kowane kin aka yi ba bukatar sabuwar wannan duk da kan kan jaraba ka kare tsaf ba maganar sabuwa sai ke so da mun saba ta al'aura a har wanki ka zama ta da al'aura ko ina a wanki ko nikin yanzu nan matsala afa an uduhu da kusa tana mata haida zan cince kaina dan wankan janaba da wankan haila sai ce la to wannan kalma ce a bangaren ruwa albani rahimahu Allah kace wannan kalin wal haida ce ruwa ce shaza kalin haila magana hatta na ba shi kada ba cikin magana kuma magana haka nan cewa ya tabbata abin da yake gaskiya magana ba magana haila a cikin na ina ga ibn qayyim ne babu haila a tana cikin ruwaya to wannan hudda maganar haila janaba dai wannan babu sabani sabani inda yake na maganar haila kan sun ce kai da dama cikin malamai suna da jama'ar zambur mafi yawa irin su usaimin su albani kai su bimbata sa sa mazahib mafi mazahib duka suna kan cewa banda amr bin hanbal duka malikiya shafi'iyya anaf suna ga babu wajibicin sun ce gashi amma amr bin hanbal haka albani kan shi yake cewa he an sun ce kenan abu ne da sami sabanin gaske wanda duk ruwan da kawo masu sai a sancan daga ruwaya ce wadda malamin suke mata datti a ta nuna lafazin ruwaya annabi ya ma aisha umarnin wanke sun ce gafi akan haila da ta samu a ake mai shi kuma a lokacin nan ba ta tsarkaka ba sai suka ce to in an yi a halin ba tsarkaka ba ya ke na tsarka amma gaskiya babu laifi babu laifi zahiri karara da ya ce a hailar sai an sun ce gaskiyar magana fahimtar wancan nasin na aisha da mata magana tana cikin aikin haji da ta yi magana tana tana da ta samu haila ta sun ci kanki shine babban madogara ta masu ganin cewa sai ta sun ce in wa kan haka yana magana mutum kullum irin wani abin iya zo in za a iya asincin shi ya bi bai cutar da ke kin wuta da cikin saɓani ki sun ce kan haila abu daga wata sai wata mai matsalar amma nan gudun magana kawai ne ce kamar ai masu mutum ce wankan su ne ba ko wankan jiran haila ne ba din akwai magana kan magana kada ka wannan zai ne karar sai yin karara fa in ta ce ta malamai ga abin da ke ciki ko ka mu hujja shi kan magana illa magana in shi ce wa shi yayi haka muke bada bayani kan magana in wannan shine za mu ce dai karshen bayani na abin da yake da alaka da siffal wanka na janaba kenan dai ko na hailar duk wani wani siffa da muka daga duka wanka na ibada wannan siffa da muka yi duka wankan da kai na ibada to domin da ya kira wankan juma'a ce kaman wankan janaba ne na san sanin sayyid bukhari kenan da janaba da haila da nifas da wankan haihuwa da juma'a duk wanka na ibada dan wanka na idi ya sabani kan mata abu to ma da shi dai wanka na ibada dai siffar guda ce kullum abin da yake bukata kullum niyyarka niyyar me zaka yi an kai niyya kullum ka shiga aiki na janaba ne haila ne nifasi ne na juma'a ne kurin kai ne a kai wannan da muka wadi wannan bayanin kurin ka samu wanka illa kun ba bukatar sabuwar arwala bayan an kare wanka na janaba ko haila ko nifasi ko ya ji a sallah kai tsaye Allah taimake mu daga ne kamata ganin muna da ibada aikace alhamdulillah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته